بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالعدل والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wata'ala wanda ya kawo mu wannan lokaci da muka saba gabatar da a karatu na ta'alim wanda sakamakon zuwan watan maulid muka ce za mu rinka fassara diwani ne matsayin mu je tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajojinsa da mu'jizojinsa daga bakin shehu radiyallahu anhu a mun karanta muna cikin diwanin ausaqul ura muka muka fara mun yi haraful alifi da harful dali da harful ra'i ko amma ana ko harful eh ko harful jimi ne eh yanda dai naku ya nuna yau za mu tashi harful ba'i ne ko? to bismillah أعوذ
ولم يكن إلا تعالى سواه ولم يسمعه ولم يسمعه ولم يعرف لما نعمي يسجونهم سواه لغير خلقه إلا عنه
الله أن كل كرب
ونعلم ما على به الأبعين لو تركوا نعم na'am da'awtu rasulallahi yau yace da'awtu rasulallahi il amana al-karbu wasiyani bi hadha kum sharqu wal ghab yace da'awtu rasulallahi na yi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam il amana al-karbu lokacin da bakin ciki ya nuko mu duka nakan yi tawassuli ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen neman yayewan wannan musiba saboda fadin Allah subhanahu wataala law annahum izalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya masa taslimi ko salati to akwai mala'ika da aka wakilta yake isar masa da wannan salati din ko da baya duniya to don haka ga kuma hadisin muawiya bin qurra wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace je alwalla idan yayi alwalla lokacin da idanunsa ya rufe makance yace je alwalla yayi raka'a biyu sannan yayi addu'a a cikin addu'an akwai cewa ina tawassuli da habibika nabiyika muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya muhammadu inni atawassalu bika ila rabbi saboda haka wannan shine hujja a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tawassuli da manzon Allah da kama kafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen duk wata bukata zuwa ga Allah yace wasiyani fi hadha kuma sharqu wal gharbu da gabacin duniya da yammacin duniya duk daidai suke a cikin wannan idan muka idan na doki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na roƙe shi yaye wan damuwa ko bakin ciki wanda ya shafi gabacin duniya ne ko wanda ya shafi yammacin duniya ne duka zai yaye da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am siwa babu wani halin ne kare musiba inda alkarki a wurin halitta wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi muƙami na ya zamanto wasiɗa tsakanin bayin Allah da Allah siwa'uhu in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walan yanfa an bu'udun nisa baya amfani wajen hana mutum samun bukatarsa walan yanfa al qurbu haka nan kusanci da kusanci da nisa duk daidai ne a wajen abin da ya shafi janabin Allah subhanahu wata'ala da wajen abin da ya shafi janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda ya je kusa da kabarinsa da wanda ya kira shi a Afirka ya yi tawassuli da shi duk ɗaya ne karkace sai an je kusa da kabarinsa a yi tawassuli bukata ta biya saboda akwai masu cewa sai an je kabarinsa to a lokacin ne hallata a masa taslimi ko a kira shi a masa gaisuwa to ce yace babu ba maganan kusanci ba maganan nisanci a duk inda kake in kai in kai tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bukatar ta za ta biya na'am salam siwazin da khairin kalki in ja a nan ru'ubu falam ara hisnan ban ga wani wani wato katanga ko ganuwa mani'an mai tsare mutane ba ya kasuduna hu wanda mutane ya kamata su doke shi domin me yasa ake ganuwa wa gari saboda da ana yaki ake ganuwa saboda kana mutane cikin dare ko ba su shirya ba ya ke zo ya auka musu a kaskace sai su yi katanga wanda za ta tsare su daga sharrin makiya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma shine ganuwan mu kamar yadda ke radiyallahu anhu ya faɗa shi manzon Allah shine ganuwan mu saboda haka ba mu da wani ganuwa ba mu da wani kariya ba mu da wata katanga mai tsare sharri da za mu doke ta siwa zilla khairul khalqi sai dai shigan mu karkashin inuwan siyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka samu muka ga muna karkashin inuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to muna karkashin kariya babba eh in ja ana ru'ubu tun lokacin da ranan ya zo mana manalan bihi qad qarra ayni wal qalbu fazaha zaha anna kullu karbin albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya yaye mana dukkan wani bakin ciki albarkacin hakewan mu da inuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakewan mu nan karkashin inuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaha zaha anna kullu karbin sai ya yaye mana dukkan wani bakin ciki wa nalana manalan kuma wannan fakewan mu karkashin inuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya samar mana da baiwa bihi karkar ra'ayi wanda idaniya na ta sanya bihi da kiwal kalbu zuciya na yayi sanyi ana cewa zuciya yayi sanyi ido yayi sanyi wannan wato kinaya ne game da wato samun natsuwa za ce ba a cewa bayan qurrata qurratu aynin li wa laka ko da natsuwar ido ne wato ma'anan sanyin ido ma'anan sa natsuwa daga lokacin da mutum baya bai haihu ba ila ya samu haihuwa sai ga ya samu natsuwa ya samu kwanciyar hankali saboda yana ganin in dan yayi albarka zai zamanto shine magajinsa shine koda ya tsufa zai zama mai taimakonsa shine koda yana da rai zai zama yana yana shiga cikin al'amuransa ana yi tare da shi yana samun mataimaki cewa shehu ya ce to samun mu a inuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu kyautan da ta sa ta zama mana natsuwan idanu ta zama na sanyin ido ta zama mana sanyin zuciya babu babu babu hypertension idan muna tare da manzon Allah mu babu da hypertension muna da sanyin zuciya muna da kwanciyar zuciya na'am na'am fashada lana majidan manzon Allah ya ɗaukaka mana girma ya ba mu girma sakamakon kasancewa mu ƙarƙashin inuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya ba mu wani daraja da muƙami ta ƙasara donahu a kafir fursin wanda wato kisra kisra sarakunan farisa ba su kai su samu wannan girman ba wal qayasiratun nujubu da kaisarori wato kaisar kaisar su ne sarakunan sarakunan rum sarakunan romawa su ne ake kira kaisar kaisar sarakunan farisa su ake kira da furs abin da ake kiransu da suna kisra kisra me yasa manzo shehu radiyallahu anhu yace wal qiyasiratu nujubu ya sifanta sarakunan rum da cewa zabaku ne a shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rubuta wasiƙa ya aika wa kisra anusharwa sarkin farisa cewa ya zo ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da shi sai ya tsatsaga wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi watsi da ita yayi bakakken maganganu da aka kaiwa sarkin Rum takaddan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi dada dan maganganu ya adana takaddan ya kuma aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kyautayi yace dai ayi hakuri amma su ba su suna da nasu tafiya shi ma yana da nashi tafiya saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka masa labarin kisra sai yace ya tsatsa ga kasansa kamar yadda ya tsatsa ga takardana haka yayyayi ya galgala kasansa ya wargaza daular da aka kawo masa labarin sarkin Rum yadda ya yi sai manzan Allah ya ce ya kiyaye ƙasarsa kuma sai ya zama mujizar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙasar Farisa ta wargaje babu ita ba labarin ta yau sai din dan gutsurun su ake bi dan sauran gutsurun su ne su Iran da sauran amma da ƙasar Farisa duk yankin rashin nan yana ƙarƙashin ƙasan farisa ne wannan su afghanistan tarkistan da su menene tan tan tan din nan duk suna ƙarƙashin ƙasan farisa ne haka za ka gangaro har wajen iraki duk suna ƙarƙashin ƙasan farisa ne amma sakamakon addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wargaje yanzu ba su da wani fawa ba su da wani daula sai dai kowace kowace ƙasa tana cin gashin kanta amma sarkin Rum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye mulkin sa bai tsatsa ga mulkin sa ba to sai ya zaman to har yanzu kana jin ana cewa EU hadin gwiwan kasashen turai suna nan kullum a dunkule a matsayin guri kasa guda daya wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka tsakanin farisawa da rumawa a kafirai wane ne dan dama dama su ne mutanen rum ya sa shi ya ce musu annujubu ya sa shi ya ce musu wa'anda su ne aka zaɓa a kan ‘yan uwansu kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wata'ala kai da kansa ya gaya mana da ta ji danna a shaddan nasi adawatan lillazina amanu al-yahuda sai wallazina ashiru masu bautan gunki masu tsafi su ne wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara to wannan shi yasa cewa ya ba su dan wannan laqabi na'am wala garwa wala garwa annal mutawa tarjuhu bihi sa'idan kaunani wal ummu ولا ذروا أن المصطفى الذكر مجوده به نزل القرآن والعلم والجود به آدم كذب من بعد وشة ونال مقاما دونه
أنقتته
إذ ناداه البار زابر أتاه سلام بان عن آله الريب كذلك إبراهيم قالنا له تتمه كلاما دونه العقل والنبوة كذلك روح الله عيسى وإنه ترى المولى وإن جاءنا نرجو
نعم ولا ذروة ولا ذروة باب شك أن المصطفى القرب zaɓaɓɓen Allah wato zarimi wato karmu zarumi wanda yake shugaba wanda yake karfa shi ake cewa karmu ba shakka annabi sallallahu alaihi wasallam zarumi juduhu baiwansa bihi sa'idal kaunani da wannan baiwa ne insu da jinnu duk suka azzuta sakamakon baiwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa jinsin ɗan adam ya ɗaukaka jinsin aljanu ma ya ɗaukaka wal ujumu a cikin mutanen kuma waɗanda suke bobayi wal urbu da larabawa duk suka ɗaukaka gabaƙin fata wanda ake kyamansa aka mai da shi bawa a zamanin manzo Allah ya zama shugaba ya ɗaukaka kamar su bilal ibn abi rabah bakin fata ne bawa an yi nasarar da babu irinta laraba ba taɓa samun nasara irin wannan ba da girma irin wannan ba na buɗe maka fato maka sai ga ana ɗaga bilalo ana tsora shi akan ɗakin ka'aba duk girman ka'aban nan bilalo ya taka ya hau kanta ya yi kiran sallah har manya-manyan larabawa sa zo suna ce larabawa sun ƙasƙanta wani bakin fata bakin hankaka Muhammadu ya ɗora shi a kan Ka'aba, bakin hankaka. To, kaga waɗannan ujumu ne, Allah ya ɗaukaka su suka zama manya, ga zaidu, Allah ya ɗaukaka shi bakin fata ne ba hawaye, shi ma Allah ya ɗaukaka shi. Ga Usama da muka faɗa a wancan darasin namu, bunu zaidi. Ga Suhaibun Rumi, bature ne mutumin Rum, ya ɗaukaka, ga Salmanin Farisi, ba farisa ne mutum farisa suka zama manya-manyan mutane manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ga kuma Safiya bintu Huyay ibn Aqtab bintu Huyay ibn Aqtab matar manzon Allah ko kabilar Yahudu ne ta zama ummul mu'minin to dalilin duk ko ma karkashin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga ko manya-manyan sahabban Larabawa duka Allah ya ɗaukaka su al'ujumu wal urgu larabawa da bobaye wanda idan ka duba har yau turawa wanda ba musulmi ba suna kallon wanda ba jinsin su ba a matsayin wulakantacce komai da alfakansa komai darajarsa na'am wala garwa babu shakka annal mustafa al-qarmu zarumi jagora annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama juduhu baiwansa bihi nazalul qur'anu da shi alqur'ani ya sauka wal ilmu ilmi yasa wal hisbu arziki da wadata ya sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ilimi irin na sanin me ake ciki a duniya me aka fuskanta a lahira sai da alqur'ani ya zo ya gaya mana tafasilu na rayuwa ita kanta rayuwar da mutum ma ba mu san meye rayuwa ba sai da qur'ani yazo ya gaya mana duk waɗannan kayayyaki da kaga an kirkiro na jin daɗi kafir kafir kilisai hankoki fridge kayayyakin kallo kayayyakin amshi duk da manzon Allah ya zo a alqur'ani aka sifanta mana aljanna da kwalliyar aljanna da kayan adon aljanna tukunnan mutane suka fara tunani ya za su yi su yi wani gida mai kama da kwatancin aljanna sannan aka fara kirkiro irin wayannan kayayyakin jin daɗi qur'ani ya zo ya wayar mana da kai sanin ilimi ajiya an ajiye ilimi a yi storin ilimi sai da qur'ani ya zo ya zama wani cikakken littafi guda ɗaya wanda yake da komai da komai na jinsi na bangaren rayuwa a cikinsa kuma ya tunar da mu abubuwan da suka wuce tun kafin halittar annabi adamu tun a takawirul awwal qur'ani ya gaya mana muka fahimci ashe ajiye ilimi na da muhimmanci ashe rike tarihi na da muhimmanci ashe ajiye fasaha ilimin fasaha na da muhimmanci ya gaya mana irin kere-kere da aljanu suka yi a zamanin annabi Sulaiman kuma muka fara tunani a zamu yi ninkaya a ruwa gidan gilas gashi nan dai duka Qur'ani ya zo mana da wannan a ya kawo mana ilmu ilimi sanin tafiya sama shamaku da suke cikin sama sanin tafiyar taurari sanin hikiman Allah cikin tafiyar rana da wata irin wayannan abubuwa duk kafin zuwa alqur'ani a duhun kai ake ba a san mafuskantar su ba sai da alqur'ani ya zo mana wal hisbu arziki ya zo mana yau rayuwar da muke yi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam har wanda ba musulmi ba sun ci albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su turawa da sauransu duk albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ci suke samun kalama suke samun kwanciyar hankali suke samun suturu mai kyau Allah ya raba mu da kazanta lokacin da ake zama ana cin mushe ana zama cikin dauda sai ga wasu ya baka fatsahir warrijin da fahajir fahajir ta zo mana muka rabu da wannan ga maganan wanka musulunci ya zo ya tsora wanka janaba in ta samu a yi wanka in za a je juma'a a yi wanka maganan wanke sutura tsafta tsarin rayuwar iyali bambanci mu zama ba dabbobi ba mutum ya san wannan uwarsa ce a bar a bata nata daraja wannan yarsa ce ba abun aurarsa ba ce da kaman dabbobi mutum yana iya auren uwarsa ko yarsa saboda jakanci da jahilci musulunci ya zo mana da wannan sai ga shi yau mun rabu da ƙazanta wanzan mai zama mai tsabtace baki tsabtace haƙori wanke hannu kafin a ci abinci yin bismillah su wayannan abubuwa da tsari yadda za a yi rayuwa rayuwa mai tsabta mai albarka gyara abinci saka abinci cikin kore ci da cokali da ludayi duka Qur'ani ya gaya mana yadda aljanna take sai aka fara kwaikwayawa ana yi a duniya yanzu gashi Allah ya raba mu da kwarkwata ya raba mu da datti ya raba mu da tuce-tuce ya raba mu da kazoyi ya raba saboda mene addinin musulunci da yazo yazo mana da wannan kuma ba ba albarkacin kowa ba albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am tartiba min ba'di wahshatin haddati shuhubu na'am bihi da albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam ne adamun qatiba an karbi tuban annabi adamu lokacin da yayin wannan kuskure sai ya daga kansa ya kalli al'arshi lokacin da aka hura masa numfashi kai rai kafin yayin wannan kuskuren ya daga idanunsa ya dubi al'arshi sai za a rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai ke tambayar ubangiji wannan wani bawa ne haka ka haɗa sunanka da nasa sai ubangiji ya ce ai wannan shine shugaban dukkan mutane da aljannu gaba ɗaya kuma kai ma ban halicce ka ba sai domin sa shikenan da annabi adamu ya zo iblis yau da reshi ya ci wannan itaciya ya yi zunubi sai ya yi tunani sai Allah ya tunar da shi wannan suna na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya gani don haka sai ya roƙi Allah ya Ubangiji don wannan Muhammadun nan da ka haɗa sunanka da sunansa ka karfi tubana Allah subhanahu wa ta'ala tambaye shi ya Adamu yaya ka san Muhammadu ban halitta shi ba yace ai tunda na ka halice ni ne numfa na na atishawa na dogo al'arji sai naga ka hada sunansa da sunansa sai naga babu bawan da ya cancanci wannan girma in baki ba wanda kake ba wanda kake so kaman sa yasa ne tawassuli ko kaga annabi Adamu an karbi tuban sa sakamakon tawassulin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba da wahakatin bayan ya shiga cikin kadaici ya shiga cikin damuwa ya rabu da masoyinsa ubangiji ya saba masa ya rabu da matarsa Hawwa'u ta yi laifi an raba tsakaninsu amma Allah subhanahu wata'ala ya karbi tubansa sakamakon tawassulinsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wana la maqaman ya samu matsayi dunahun hattati shubu wanda duk taurari ba su kai wannan muqamin ba ya samu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiransa uban halitta ga baki daya na'am wa yashkuru haka nan annabi nuhu shi ma ya samu daraja ko kuma wasu ce annabi eh annabi nuhu wasu ce a a annabi yunusa amma ya shukuru dai an ci danganta shi da annabi nuhu shine kuma shi ma ya samu daraja mai girma albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izna dahu lokacin da ya kira Allah subhanahu wataala wal baharu zafirun a lokacin teku ko kuma duniya baki daya tana tashin kumfa an yi ruwan tufana da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam annabi nuhu ya fake wasu kuma suna cewa annabi yunusa lokacin da ya kifi ya haɗiye shi shine ake magana ya tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka ɗaya ne atahu salamun lafiya ya zo masa wanda arraibu ko kanto bani ya nisanta an ahalihi da barin iyalansa nan Na'am kazalika Ibrahimu haka annabi Ibrahim anna la kullatan ya samu badadantakan Allah sakamakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Musa haka annabi Musa ya samu daman Allah ya yi zance da shi ya ji dadin zancen Allah ya samu kalaman zance duna wal aqal wal lubbu wanda hankali baya iya kwatanta yaya zancen yake zuciya ba ta iya kwatanta yaya zancen yake zance ne da ya wuce karfin hankali ya wuce karfin zuciya ya ji daga wurin ubangiji sakamakon wato darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am kazalika haka na ruhul lahi ran Allah ran tsarkin Allah Isa annabi Isa innahu shi ma tarafa ya samu ɗaukaka har Allah ya ɗauke shi zuwa sama shine ma'anar tarafa ya ɗaukaka lil maula zuwa ga ubangiji har yanzu sai kusan ƙarshen kiyama Allah zai sauko da shi wa in ja'ana idan kuma Allah ya dawo mana da shi ya sauko narbu za mu ƙaru mu zama mun samu yayewa daga cikin damuwoyin da duniya take ciki a yanzu a zama an samu tauhidi ya zama ya tsarkaka ya zama to khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda zai rike ƙasa tare da imamu mahadi alaihi wassalam wato da yawa idan an faɗi irin wayannan an ce ai annabi adamu aka rinka lissafa annabawa cewa sun samu abin da suka samu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke da gajeren tunani sai su rinka ganin kaman suna shakka wannan ba abin da zai kawo wannan sai jahili ai tunda Allah subhanahu wataala ya sanar da mu gaba ɗaya ma bai ma ba su annabtan ba ma sai da ya tattara su suka yi tabbawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alqur'ani to ai ma babu wani sauran ka rinka wani tantaman cewa ai duk abin da suka samu sun samu ne sakamakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
ودور الدنيا رجل كخلافة وعلم موجودا دونهم ليسوهم وتجعل مثل هذه مطمئنة الصفوف بهذا الله لم ينوهكه وكان بهذا العسف الذي كلها على رجل ومن يسوق وتعالى بإلهي إلهي ما أتاك مطالبا من الأب إبراهيم وليأتي جلبه فارزقه تكوينا خير سيدي ويا رب عن الهم وشق والقلب وتسليم عليه مسلمة فلا الآل والأولاد والآل والشعب نعم Ya rabbi ya Ubangiji habli wirakatan ka bani gado na wannan annabi ko na dukkan annabawa ka bani gado lahum na dukkan wayannan annabawa don domin duk sirrin da yake cikin annabi adamu da annabi ibrahim da annabi nuhu da annabi ibrahimu da annabi musa da annabi isa da dukkan annabawa duk sirrin ya tattara cikin manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya gadar da wannan sirri wa sahabbansa bayan sahabbansa ya gadar wa tabi'ai ya gadar wa waliyai da kutubai har sirrin ya tattara ya zo ya tare shi shehu tijjani radiyallahu anhu kuma shehu yake roƙon to Allah ya baki wannan wirata na wannan sirri kuma Allah ya baki ya zama shine al-khalifatul farid al-mutlaq na shehu tijjani radiyallahu anhu wanda shine kuma ya gaji kutubaniya wadda ita ce al-muhammadiyya wadda take karkashin tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya baki wannan wirasa wirasan nan mun faɗe ta ba ina jin bawa bukatun mu ita maimaita ta manzo Allah ne yace akwai wirasa ƙasa kuma suwaye za su gaje ta waliyan Allah malamai ulama'u ummati ka anbiya'i bani isra'ila malaman al'ummata kaman annabawan bani isra'ila don haka su waɗannan su ne kuma annabi ya ce al'ulama'u warasatul anbiya'i malaman su ne magada annabawa a maganar wirasa ba wani jayayya a kai sai dai in kana mutunta annabi shi ba wanda ya gaje to shi kenan ko kuma a daga kan zamanin sahabbai kuma ba wanda ya gaji annabi to in ka faɗa haka kuma to sai mu ga ta ina ka samu wannan ilimi don wannan duhu mummunan duhu ne na jahilci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani shekara ɗari da za a yi sai Allah ya ta da wani bawa yujaddidu li hadhihi al-umma amra duk shekara ɗari bayana sai Allah ya ta da wani bawa da zai jaddada wannan al'umma al'amarin addinin shi ma wannan duka maganan gado din saboda haka idan malami ya fito ya mamaye duniya gaba daya komi ilimi da wani surori da ake samu na addinin musulunci ya dawo ya tare a karkashin sa to babu shakka shine magajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am na'am yace wa ilman ka gadar mun da bayan ka gadar mun da khalifanci wa ilman ka gadar mun da ilimi na biya tattaure ya dawo gare ni wajudan da baiwa ka sa in zama mai kyauta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam mai kyauta ne to ni ma in zama mai kyauta kamar yadda manzon Allah yake yi a matsayina na magajin annabi kamar yadda nake a matsayina na magajin kyautar jani shi ma yadda yake mai kyauta to ni ma in zama mai kyauta ba na jin ba na jin ba da wani abu a wuri na wani abun damuwa ne kamar da manzo Allah yake bada tarin raƙuma tsakanin dutse da dutse ba mutum daya to ni ma ina so in zama haka duna an muliya suhubu har ya zamanto kyauta na ya wuce kyautan da giragizai suke yanda giragizai suke zubar da ruwa ba shi ne kyautan giragizai ba to ya tsona ta rinka kyauta har ya fi kyautan giragizai nan ka sanya birni na wannan madinatu kaula hadihi wannan birnin nawa mutma'innatan da tsaskiya kuma Allah ya karba masa baka taba jin wani hargitsi ko fada ko tashin hankali a kaulaha ba kai karshe ma gabaki ɗaya Senegal duk rikicin da ake Afirka ita ba ruwanta ba ka jin ta ciki saboda addu'ar Shehu radiyallahu anhu ya sa garin ya zama kasar ta zama na tsatsiya garin ya zama na tsatsi kwanciyar hankali suke ciki ana ta hayaniya ana ta rikice rikice a cikin su abin da ya shafi Algeria Morocco Mauritania Larabawan Saharawi gaba da gaba da Senegal din duka suna ta rigima in ka yau ƙasa ƙasar mu Najeriya da sauran ƙasashe duk ana ta fitinu amma duk tarihi da kake ji baka taba jin an ce yau ga wani rigima ko ana sulhi ko wasu yan tawaye ko rigiman siyasa a Senegal ba Allah ya kiyaye su albarkatun samun wannan waliyin Allah wannan kudin addu'arsa ya sa kafar ta zama na tsakiya na'am yace to ka sanya wannan birnin na ta zama na tsakiya da tutu biladan lahi da jagoranci garuruwan Allah na wannan yanki na Afirka saboda aka yankin Afirka ga baki daya bakaken fata to idan kana so ka ga jagoranci ka ga kaga kaga babu wani masallaci da ya kai masallacin sa da yanzu a nan yankin Afirka ta wajen bakaken fata babu kuma mutanen ta sune suke ji suna yada son annabi da son addini da son ayyaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana murna da su saboda haka shine shugabancin ai lam yanu hal karbu kar wani bakin suke ya zo sota nan ka shiryar da jinsocin halittar ka dukkan su da wannan mutanen birni nawa yau yau yau yau duka ƴaƴan shehu da kalifofin shehu su suke yawo a yankin mu gaba daya suke ilmantar da mutane suke mutane majalis suna faɗakar da su suna ilmantar da su addini ala rajami amkin hakan Allah ka yi min shi dolen turmu zahanci min munawin na ne gaba da mu ko min gaban mai gaba da mu ya so ko ya ji Allah ka yi haka wa man yasbu da wanda yake mana halin yara wato halin marasa hankali na'am na'am wata tsabi ilahi matsaliban ma a taka min al'abdi ibrahim ka biya bukatu duk ne abubuwa da na roƙa ya ubangiji ka biya mun su matukan wannan bukata ta zo maka daga wannan bawa shehu ibrahimu waliyatihi aljalbu jalaji ya zo masa arziki ya zo wa mutanensa gabaki daya watan zuka ka azurta shi a takawina kalman wato ijaza daga wurinka wanda in ya faɗi abu sai ka zartar ya kai da sai ya je ya shugabana waya zaba annil hammu damuwa ya rabu da ni wal shakku da kokanto wal aibu da wani aibi salati da amincin Allah su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama mutarmadan har abada kalal alu haka danginsa wal auladu da ƴaƴansa wal alu da iyalansa was sahabu da sahabbansa nan harful ayin harful ayin nan نعم شبابا ونور الأجهار تشاجا أعوذ برب العرش جل جلاله من ساكرين حبله قد تتبع أعوذ برب الناس مالك سرهم من السلب أو أن الإداء تبعها أعوذ برب الخلق والأمر أن أرى بعيني ركن الدين يوما تصدع وأسأل يا قيوم يا حي ربنا بأن تنصر الدين القويم الموسع حويت رسول الله داه المشفع حويت رسول الله ناسو من ظن الله صلى الله عليه وسلم mai wannan suna ɗaha almushaffa'a wanda Allah zai baki ceto a shafa'atul uzma wanda dukkan annabawa a lokacin da suke nafsi nafsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ana la ko na so wannan bawan Allah almushaffa'a wanda ake baki ceto ladal haƙƙi a wurin Allah wanda daga wurin Allah yake samo ceto man wanda za'a-za'a ya girgiza ƙasar dalalati benin halaka benin bata annabi sallallahu alaihi wasallama ya rusa shi ya tsoron kisra ya tsage saboda bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ga dama ka ce shine ka koma tarihi kenan rushewar sauran kisra shine manzo Allah ya girgiza benin bata in ka so ka ce kinaya ne ma'ana an sifanta bata da wani abu da yayi tudu har yayi kaman tsoro wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya wargaza wannan bata shine ya kama da ya rushe wannan wannan beni wa kan shatta shamlul kufri taron kafirci ya wargaje amsad rubu'uhu yau gidajen kafirci ya waye gari ya baban ya zama fako wa nurul haqqi hasken gaskiya ta sha'a ya watsu ya yi kyalkyali tsaharar dole akan dukkan makiya nan Sa'udu yana neman tsari da rabbil arshi da ubangijin al'arshi wanda girmansa ya ɗaukaka yin sake dini a ce na riƙe wani addini habluhu ƙasa ƙasa'a wanda igiyansa ya yayyanke wato ni na yi riƙo ne da addini da igiyansa baya yankewa shine addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a igiya ne wanda yake mai ƙarfi wanda Allah ya sa mai riko da shi wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu saboda haka ba na riko da addinin yahudu wanda suka kakkasu ba na riko da addinin nasara wanda su ma suka karkasu suka yi rege rege na yi riko da addinin da yake guda ɗaya hanifi shine addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am a'udhu ina neman tsari da rabbin nasi da ubangijin mutane maliki sirrihim wanda ya mallaki sirrin su ina neman tsari daga kwacewan ni'ima daga tubewa daga ni'imar da Allah ya yi mun wato shine salbu salbu shine Allah ya maka wata baiwa kai wa Allah laifi ya raba ka da wannan baiwa to yana neman tsari daga salbu aw annil ida aka bala wa Allah subhanahu wata'ala ya kaskasta ni ya mai da ni in zama na kaskasta na na na wulakanta a gaban makiyana nan ina neman tsari da ubangijin halitta wanda ya mallaki al'amarin su an arabi ainiyar kuna dini kar in kar in ga ginin addinin musulunci yauman ko saurana daya kata sadda aya tsatsage bi aini in ganshi da idanuwa na ina neman tsari daga wannan ina roƙonka ya kai ne tsayawa da gyaran halitta ubangiji ya hayyu ya wanda rayayye da bai gaji rayuwa daga wurin kowa ba rabbana ya ubangijinmu mu da an tasura dinar tsawima ka taimaki wannan addini madaidaici almuwasa wanda yake mai yalwa na
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة على أوسع تمتعه عليه صلاة الله ثم سلام صلاة بها العبد الفام كفرها عليه صلاة الله ثم سلام صلاة تثير الأرض دار مسعى عليه صلاة الله ثم سلام صلاة بها في كريم وسعى عليه صلاة الله ثم سلام صلاة بحوله وآله muqanna وقنا عليه صلاة الله ثم سلام صلاة وآلهما وسجلها
na'am alayhi salatu llahi salatin Allah ya tabbata gare shi kuma salamuhu da amincin sa salatin salati biha albarkatinta zal abdu wannan bawa yana nufin kansa kenan kyau daharan ya zamanto ta mata ya ji daɗin rayuwarsa daharan tsawon zamani wato ya ji daɗi da wannan salati wannan salati ya zama abu mai daɗi gare shi wanda zai zama shine jin daɗin rayuwarsa salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi salatin salati biha wanda albarkacinta zal abdu wannan bawa naka shine shehu yulfa za a same shi mutabba'a abun bi alai salatin lahi sun salamuhu amincin Allah salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi salatin salati wanda tusirul abda daharan munazza'a za ta mai da wannan bawa tsawon zamani ya zamanto wanda aka amince da shi ake bibiyarsa alai salatin lahi amincin salatin Allah tabbata gare shi sun salamuhu da amincinsa salatan salati biha albarkacinta umsi waye gari na zama kariman mai karimci wa mutane muwatta'an abun yalwatawa alai salatin lahi salatin Allah kuma salamu da amincin sai tabbata gare shi salatan salati biha albarkacinta ulfi wa adiya muqanna in samu zuciya na akwai wadata wadatar zuci a cikin zuciya na ya zama akwai wadatar zuci akwai qana'a alai salatin lahi sun salamu salatin Allah da aminta Allah tabbata a gare shi salatin salati ura wanda za a ganni mudarra'an na yi sulke na kariya daga sharrin duk mai sharri da hali tsawon zamani na biha da ita alai salatin lahi na'am bijahi rasulullahi alfarman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am ahmadu annabi ahmadu na'am muqtafa mene muqtafa amma an shigar da shi ne an yi ihamin wannan baitin ne dan kildan tsallake shi ko to babu shi ne anan an yi an cire shi amma ina jin an yi ihamin sa ne me karshen sa musayya to to shikenan shine muka ketare bila rasulullahi alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam ahmad ko annabi ahmad muqtafa abun bibiyan mu abun koyin mu ko eh mun ketare shi ne abul qasim baban qasim almahid almahid dalalan wanda ya shafe dukkan wani fata mushayyan wanda shi ne abin rakawan kowa da kowa na ya yin zafin ababu din sunan muhammad alayhi salatu alaikum assalamu biha da musulman lidal mimman lidal faizi yamna'a alayhi salatu alaikum إن حل مرضى عليه مع الآل الكرام وتالي ومن سلك ناج الأمين تدوى عليه صلاة الله صلاة الله ثبت غريتي ثم سلامه دا أمين بها البركة تلتا يرزق الأحباب أرض تمسو يمو حسنا su zama suna cikin kariya mu manna'an abin hanawa kowa ya taba su wannan mu yake yi addu'a masoyansa Allah ya sa mu cikin kariya wanda babu wanda ya isa ya zo ya cutar da mu amin salatin Allah ya tabbata gare shi da amincinsa biha albarkatinta nadamun nadama mimman lidal faida shanna'a ya samu duk wanda ya muna na wannan faida tamu wannan faida tamu duk wanda ya muna na mata ko ya bata ta mata batal to Allah ya hada shi da nadama na sanatin Allah da amincin Allah tabbata a gare shi da ita ne za a hore ma a hore ma wannan jiki lafiya in Allah marba'a in ya sauka a wani gida duk inda ya ci ya je jikin yana nufin shi kansa ne duk inda ya sauka to kar ya samu canjin yanayi wanda zai sa ya shiga cikin halin damuwa ya zama yana cikin halin lafiya nan talatin ya tabbata gare shi tare da danginsa masu karinci da sahabbansa da wanda suka shiga tafarkin amintaccen Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta tsawa'a a ganin dama ba dole ba sai har kul yayi وجهه بالبيان للمعارف لم ترم وقال تاثر الاقدام عند الكجاويه ومن اله الناس جل جلاله وهو في رسول الله تعالى نجيا يمين انني لا يحبني سوى اسد والعكس فيها لمبريا فقد علم الأقوام عني قديمه فواصل حديث الله يرفع بوجهها وما قولي شائها متبجها وما مسني سكر يغيب أسليا أتي للأنام سعادة فلم يشق يوما من رآني وقديا نعم وصول جميع الماتكين wani kuma yana ce maliki na ko amma wannan maliki na yaji ai wusulu jami'il maliki na bi habliya ta haqqaqahu man lam yukazzib bi rajjiya samun saduwa da Allah na dukkan masu riko da igiyar da na yi riko da ita yau yana cewa man lam yukazzib bi rajjiya wanda bai karyata ubangiji na ba ya san Allah shi yake ba da karama yake ba da daraja yake fizgan bawansa zuwa gare shi to za ka ga ta haƙaƙahu ya tabbatar da wani a zamanin shehu radiyallahu anhu usuli baya kamuwa sai ta hannun almajiran shehu radiyallahu anhu sai ta wajen shehu wanda aka yi wahalar samu fana'i da jazba da baƙa'i to ba wanda yake samun cikin sauki a wannan zamani sai ya biyo ta ƙarƙashin shehu rasulullah shi ne ma'anan faidar tasa shi ne ko ma'anan kilafar tasa ta shehu rasulullah ta shehu tijjani rasulullah cewa hanyar wusuli na ma'arifa to sai kana cikin masu riko da igiyan da shehu ya yi riko da ita kuma duk wanda ya riko da wannan igiya shi ya gani ta haƙaƙahu ya tabbatar da haka an gane wanda kuma duk bai bi wannan hanya ba sai ka samu duk abin da yake bagauniya ne ya gama bai san inda ya dosa ba amma wanda ya riko da dariƙan shehu ta ƙarƙashin faidar shehu radiyallahu anhu sai ka ga ya samu cikakkiyar ma'arifa cikin sauƙi wajaubi fayadi fil ma'arifi da yanda na yanke dazoza daji wato abinda yake da wato yake yake da tsemautarwa yake yake yake rikitarwa larabawa sukan kwatanta shi da saboda shi jeji in ya kai jeji ya kai kungurumin jeji baya da hanyoyi gane in kana son nan da nan ka bata ka rasa ina za ka dosa to ka shiga kungurumin jejin da babu wanda ya maka jagora to a shiga hanyar sanin halara shiga hanyar ma'arifa shi an kwatanta da shi ne shi kwatanta da wannan jeji da yawa suna ta tsemuwa sun shiga wannan hanya ba su gane inda aka dosa ba sai da shehu ya zo ya musu ya nuna musu hanya hanya cikin sauki suka isa ga asalin muradi shine shehu yake cewa ya yanke jeji ya yanke dazoza ma kumburmin jeji kilma arifi cikin sanin Allah hanyoyi da yawa na sanin Allah wanda ba ba a san su ba shehu Allah ya hore masa ya zo ya tawwace ya fitar da hanyoyi jeji ne aka samu ma'arifa ta zama wani jeji ne duhu ba hanya ba a gane ina aka dosa da ya zo kawai sai ya fitar da hanyoyi kowa ya zo zai shiga cikin jejin ya fita lafiya ya gane inda aka dosa kai ba kai saka bi in ba ka rike wannan igiya ta ta ba da ba za ka gane ina ne hanya na kullewa gari kaza ko gari kaza ko gari kaza a wannan jejin ba amma shehu ya zo cikin sauki ya nuna wa mutane hanya ya ka jejin ya fitar da hanyoyi aka sa kwanta aka yi lailon aka yi layi layi kowa ya gane inda aka dosa lam turam wanda da ba wanda ya isa ya doshi wannan jejin ya shiga ya fi dajin sambisa rikitarwa ko to amma shi ke nan yau ya zo ya sauwace jejin ya zama hanya wakar kasurar akababu ga shi nan kudubban zamaninsa sun gaza an darki shi a wuya ga barin riskan wannan fagenawa a wannan wurin ina faɗa ta haddusan bi ni'matillah yau yana faɗin wannan ne don ya nuna ta haddusi wa amma bi ni'matar rabbika ba haddis ya zo ya samu kaɗabu da yawa sun tsaya a bakin jejin sun rasa ya za su yi ta ina za su fara ina za su shiga amma shehu ya ce ku zo mu tafi ga hanya shikenan kuma tun da shi ya jagorance su suka bi wannan hanya suka gane hanya to ayi alfadalu lillahi yufihi man yashau wa'anda suka cika suka tumbatsa a cikin ma'arifa irin su shehu gibrima da sauransu su shehu atiku da sauransu su shehu mahmudu salga baban shekhu mudi salga irin wayannan suna nan da yawa a duniya sai wai zo ya same su yanzu musu jagora sun cika sun zama malamai sun zama komai sun zama su arifai ne na irin zamanin su da shehu ya zo ya tara su har fastin yar kwatar tijaniyar inda ake ji da nan yar kwata cc din nan suna nan ba su san sun samu kullewan kofa na gane ina ne matsalaki yau ya zo ya zauna da su nan da nan suka yi usuli ya sa da su suka narke suka bi shi ya sa ma yake cewa man libarahamu wa ma barhamu hatta fanu fi hubbihi wa hamu na barhamu ai barhamu bai yi ba ba barhamu bane ba aikin barhamu bane aikin mahalicin barhamu ne malli barhamu ina barhamu zai mai da su shehu gibrilu zuwa ya su zama yara mabiyansa wane barhamu bai yi ba ba ma barhamu ta ba nau biyu biyi har suka zo suka yi irin wayannan kudugan malamai suka zo kai sana'i a cikin sassa wahamu har suka ɗaya mauce ba su san kowa ba su ganin kowa ba su ganin kiman kowa sai kiman sa ai ba aikin sa bane aikin malikin sa ne wanda shi ya sakare masa in wannan ilimi ya sakare masa wannan قلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله ففاض مني سره فلا أحد يقربني ما عرف الله السماء حتى الله سبحانه وتعالى يمت نعم bifadli ilahin nasi ba ni bane wannan an same shi ne na same shi ne bifadli ilahin nasi da falalan Allah ta haka shehu tafiyar sa tangaran take ba in kaga mabiyin sa ya je yayi hauka shine haukan ta tsaya a kansa in kaga yayi turkulle turkullen ta tsaya a kansa ne shehu bai ji ai ni ne ba ni ne ba shi abin da yake yi yana yi ne da falalan Allah zalika fadlullahi shi bai ya sha'u ba ni bane ya ce ma ba shi to ina ma ya isa man man li barham wa ma barham waye ma barham har zai zama jagoran wayannan in ba dan sakarewar Allah subhanahu wataala ba ni kayan aiki ne na Allah kawai to kaga ma ka dauko ma kalma babba ta hadari ta ta fitina ka yaba wa shehu ma ba ta taso ba shi ma bai ce maka haka ba ya ce ba aikin sa bane aikin Allah ne sai dai kuma halaka na da yawa in an ce ba aikin ka bane aikin Allah ne da kuma wani kuma ya ce to aiki kenan saboda Allah ya riga ya mutane mahaukata kowa da irin haukansa kowa da irin haukansa amma shi dai kawai abin da yake faɗa a fili yake ba cikin duhu yake ba na'am jalla jalalu wanda girman Allah ya girma ba wanda zai yi wani abu ba wanda zai iya motsa komai sai da izinin Allah ita kuma wannan na same shi ne dan falan da Allah yi sirri na na biyu wa hubbi rasulillahi yanda nake son manzon Allah soyayya ta ga manzon Allah ita ta sa Allah ya mun wannan baiwa taha annabi ɗaha habibiya masoyi saboda haka shi shehu san manzon Allah in kai in kana son ka san ba ƙauye ba ƙauye na ƙure na ƙurewan ƙarshe shine wanda bai san shehu ma yana son manzon Allah ai shehu ai ko ko ko komin komin ƙauyancinka komin duhun hankalinka ka san shehu masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba sai an gaya maka ba domin duk wani abu da ake son manzon Allah shehu ne zo ya koyar da shi a nan kasan a zo ana kagar ana tuciya da annabi ana faɗin darajar annabi ana maulidin annabi ana yabon annabi ana ne zuwan shehu ne mutane suka san wannan saboda haka kama yi tunanin ma har za ka ce akwai wani wanda ya fi shehu son annabi ma wannan hauka kake to wai abu banda ma rashin kunya wayanda suka ce shehu ya zo ya koya mutane son annabi har an wuce gona da iri har an wuce ma annabi ma an wuce matsayinsa kuma yawan su ne za su wuce wai wai wayannan wai wai wai mutane shehu ne wai za a koya musu son annabi wai ba su son annabi wai har za a yaƙe su sai sun so annabi ai ka san mai wannan magana in dai ba mahaukaci ba ne to me ya kamata a kira shi ai ku ne da farko mahaukacin son annabin da muke yi da son annabi da shehu ya koya mana ma ya wuce gona da iri ya ko ka dawo kuna cewa wai ba wai ku ne masu son annabi za ku koya ma mutane shehu son annabi to ba abu mamaki bane idan mutum Allah ya sa idan sa makaho ne shi kenan sai rana ta fito bai ganta ba amma wannan rashin hankalin har yayi yawa mutanen da suke masoyan shehu a ce yau kuma wasu ne ake son a nuna musu wai ba su san annabi wai ba su san annabi wai har wani ya zagi annabi wai wai ba su yi komai ba kuma ne surutun ni ya gaya min me yayi kaga rashin kunyan banza ba mu yi komai ba to kayi me yayi a ai gashi nan tunda mu ba mu iya ba mun kasa to yi kai kamo shi kai ka kashe shi mai tsoron ɗan sanda a to yi da ba ka gama shi mana kai masa hukunci ai mu ne ma muka gaya wa duniya wane ya yi magana mai muni kaza muka damka shi a hannun hukuma ai mun fi ka kai sai da muka kama shi muka ji ya yi laifin muka kama shi ba a san ya faɗa ba muka fallasa muka ce ya faɗa muka damka shi a hannun hukuma cewa ga laifin da ya yi sannan kai ka ji labari kuma zama ga ta ba mu yi komai ba to me kake so mu yi iya mun yi iya namu mun kama shi da laifi mun tanka shi wa hukuma to kai ka kake yaki hukuma ka karbe shi ka kashe shi ko kuma mu kake so mu yi kai mai tsoron dan sanda ba za ka iya ba kai na'am Allah ya zo ga na'am halabti yaminan na rantse rantsuwa ta gaskiya in ji shehu domin an zo matsamin gaskiya to babu wani kau da kai babu wani tawabuki babu wani boyewa yace wallahi na rantse da Allah inna ni shehu inji shehu yace ni la yuhibbu wallahi ba za ka samu mutum yana so na ba siwa as'adin sai wanda Allah ya rubuta masa arzikin duniya da na lahira wal akasu wanda kuwa Allah ya rubuta masa tsiyar duniya da lahira to za ka same shi fi hali buguziya yana cikin halin gaba da shau wani lokaci malami yakan faɗi abu ne ba don nuna kansa ba jahili ya zo ne sai kaji yana yabon kansa yana nuna kansa amma shi malami yakan duba tsiran al'umma ne idan bai gaya maka gaskiya ba ƙarshe ka halaka domin malami uba ne idan kana da ɗanka kowa a cikin kunan maiwa yana da ɗa da ya haifa ko idan ka zo ka ce kai ya ne in baka yi mun biyayya ba za ka halaka ƙarshe ka tafi layara ta shiga wuta girman kai kake yi kuma ai shi ke uba ne na wasu bayin Allah wanda yake tarbiyyantar da su yake ilmantar da su yake nuna musu hanyar tsira so kake yin shiru ya ce su ci gaba da waliyan Allah su halaka sai ce in kai gaba da shi za ka halaka duk mai son sa ya tsira wanda ya gaba da shi ya halaka ya yanke maka wuce an kai gaba da shi sai ka halaka ba ruwansa ya gama kamar yadda uba in ya gaya wa ɗansa kai in kana mun tawaye baka mun biyayya kana saba mu to fa kai ƙarshe ɗan wuta ne to me ya uban yayi anan girman kai ne da faɗa kai da yaba kai ko me yayi ya ya yi ceto ne ya ceci ɗansa daga halaka domin al'abu al'abu shine awsaka abwabil janna annabi ya ce uba shine kofar aljanna na tsakiya ko ka gyara kofar ta bude maka ka wuce aljanna ko ka bata fadan ya lalace ka zo budewa babu ka tafi wuta don a lahira babu gidaje sai guda nawa yanzu an ci fadan na uwa ma uwa mace har an sa yara sai tarbiya ya lalace wannan annabi yayi ne dan kai wato abu ne mutane suka bata shi asalin wajibin biyayya mai zani ta uba ce domin da uwar da dan dukkan su wuta za su tafi idan ba su yi biyayya wa mijinsu ba domin ita kansa uwar ɗan in ba ta bi mijinta ba to ita wuta za ta tafi domin aljannan mace na hannun mijinta to wannan zafi na wajabcin ɗaya bi ubansa da zafi na ubancin uwa ta bi ta bi mijinta sai ya zamanto kada hankali ya ɗauku kuma ‘ya'yaye su mai da uwayensu ba kowa ba, saboda shagaltuwarsu da biyayya wa uba, sai an aka kawo aljannatu ta haka a ƙadamin ummahat. Wannan sai sa mazala ka sani uwarka fa duk da uba ne ke da babban haƙƙi ke da girma ke da daraja ke da menene amma fa duk da haka kar kuma ka yi wasa da haƙƙin uwa. To yanzu yan zamani sai suka zo sai suka nuna haƙƙin uwa ya fi haƙƙin uba da suka nuna haka sai suka yi barna wa addini suka halaka suka halakar da baya uwa mace dama manzo Allah ce duk inda mace ta yi shugabanci to al'umma ta lalace to an zo an nuna ƴaƴa su yi biyayya wa uwar su kar su yi biyayya wa uban su kaga kenan shugabancin gida ya koma hannun wa ya koma hannun mata to da ɗan da uwan duk sai su halaka sai gida ya rushe shi yasa yanzu muke ta fama da ƴaƴa marasa tarbiyya uwayensu suke biyayya gare su in kuwa ta hura kunnen ɗato abin da ta ce shi kenan shi zai to ita ma ta rasa albarka miji yana fushi da ita bai ce Allah ya miki albarka ba saboda ta tunzura masa yaya ta lalata masa yaya kuma kun san su yadda suke duk inda aka mai da tarbiyya a hannunsu to lalacewa zai su ne za ka zo ka ce yaran nan sun tafi kana faɗa su rinka tura yara makaranta sai ka zo ka same ta da yayan a ɗaki suna kallon TV a ba su je makarantar yaya yaran ku tashi ku ka kore su na wallahi yadda nake musu tafi makarantar nan ka gan su suka zo suka zauna a nan to zaba haka mace da ma su da sun santa idan aka bar mata tarbiyya to gidan lalacewa zai sai yaron ma ya girma tukunna ya zama balagaje sai uwarsa ne ta tuce shi bata ba shi dama yayi kaza kaza ba lokacin kuma gyara ya riga ya faɗi wannan shi to shehu kaman uba da uwa ne a cikin al'umma haka yake gaya musu abin da yake faɗa a nan haƙƙinsa ne haƙƙinsu ne wanda Allah ya ba su wanda manzon Allah ya nusar da mu babin da ya faɗa nan sunna yake gaya mana kada wani ya ce a kaji shehu sannan ji wani yana cewa wasu suna ɗan izala suna amfani da wannan suna da ta fata al'amarin shehu ko haka ne manzon Allah ne ya faɗa ma ba manzon Allah in ka ji irin su shehu kaya asara Allah ne ma ya faɗa hadisi kudusi Allah subhanahu wataala ya gaya wa annabi annabi ya ruwaito man adani waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya gaba da waliyina Allah ya ce ina sanar da shi ya shirya za mu yi yaki ni da shi ba da waliyan za su yi ba da ni da shi za mu yi yaki to kaga shi ne man ahabbahum inda Allah subhanahu wataala irin wannan bayan Allah wanda ya so su fa bihu bi ahabbahum ya so su ne saboda sona sai in ka ga mutumin Allah ka so shi ba dan komai ka so shi ba sai dan ka ga shi mutumin Allah wa ma abghadahu fa bi guri abghadahum wanda ya kisu ya kisu ne saboda yana kina kisa ai aka ce a ba malamai daraja ba wai dan darajar ta malaman ba idan yau aka ce malami baya da daraja to addini ma baya da daraja daga inda aka nuna mutane ai hadari ne babba nuna mutane malamai ba su da kima daga inda kace malamai ba su da kima to abinda za su faɗa maka na sakon Allah to sai zama baya da baya da matsayi a wurin dan haka idan suka faɗa ba za ka yi ba dan haka dole ne komai yanda zamani ya lalace to a bar darajar malamai ba dan su kansu ba dan abin da suke isar maka sakon da suke isar mana Allah ne idan darajar su ta fadi to darajar addini ne zai fadi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda shi yace al'umma ta halaka gaba daya to ya fi yace huwa ahalakuhum a wata ruwaya ahalakuhum ne ko ahalakahum domin idan malamai suka lalace suka ci haram a yadda aka samu ruwaya jahilai za su kafirta duk lokacin da ka samu matuƙa lalacewa malamai to na ƙasa da su kuma za su ce su lalacewa in malamai suka lalace suka ɓaci suka zama masu cin haramun masu halatta haram to jahilai kafurta za su aka yi zuwa nasi domin su lokacin da suke ci suna ci suna tunanin haram suke ci suna ci suna tunanin yaushe Allah zai ba su dama su tuba suna ce matsayin malami kenan shine abin da yake alaba siratin yake in yana bin Allah ya san yana bin Allah yana saban Allah ba a sai yana saban Allah shi jahili ba shi a hab malamai ma sun ci haram balle mu ya zama halal ya sabu saboda haka duk inda saman ta ɓaci to ƙasa za ta fi ta lalacewa ne saboda haka kullum ƙoƙarin da ake a gyara shi yasa ma annabi ya ce aqilu zawil hayati asaratu masu mutunci masu kima masu daraja ku rinka yafe musu laifin idan aka zo aka kama malami ya yi wani mummunan abu kama aka samu malami da zina ko sata to manzon Allah ba shi yake faɗin wannan a ja malamin a kori mutane sai ka ne wani ka tafi da a kama shi a yi wani wuri da shi a je a koya a duhu in dukansa za a yi a dake shi in Allah wani rai za a gaggaya masa haba tun billahi kaman ka inna lillahi abba wannan abu kunya har yau ce a masa cin mutuncin duk da ya kamata in za a masa a ɓoye amma kar a hura lasbika a ce malam wane ya yi kaza kaza kaza to ba taimakon addini take yi wani yana je ce ta to kamar malam wane ma kenan ya yi kaza to mu kuma fa har kuna takura mana ku bar mu kawai ka taimaki addini ko ka bata addini ka bata addini sai manzo lallai malami yayi shine imamu shafi'i ne kowa ne ne na manta nisban baitin kowa zai tuna mun wallahu alam yake cewa ne ne fasadun kabirun alimun mutahaddiqun wa akbaru minhu jahilun mutadayyin barna ne mai girma a san malami ne ke ta haddodin Allah amma barnan da tafi wannan muni ta bi girma jahili mai da'awan ya san Allah yana ibada bai san me yake ya ci wannan kuma da haka nan shehu ya faɗa ne a matsayin su na wanda Allah ya tsora musu isar wallahi ba dan bin bin sanarwa cewa addini wajibi bane da manzon Allah bai ce ku bi ne ba saboda yanda aka sanar da tawabu da sai ya shiru amma ƙarshe manzon Allah dole ya bi tana ce mutane ku bi ni wanda bai bi ni ba ya halaka ba dan wanki yana jin kansa ba dan saboda isar da sakon Allah to haka bayan Allah ma waliyan Allah suke dole su gaya wa mutane da annabi yake haka suke yi dole su gaya maka kar kai kaza don zai cutar da kai zaka halaka in in malami ne faɗa ba za ka yadda ba in ka bi ni in baka bi ni ba kamar yadda shehu ya ce ya ce ne a ba nan ba halafta yamina innani la yuhibbuni sawa asali wal akatu fi hali bugudiya to wannan malami ne na na baɗi shi yana gyaran baɗinin ka da ya faɗa mai yiwuwa ka yadda mai yiwuwa ba za ka yadda ba amma da likita ne aka kai ka asibiti ko aga wannan ma malami ne yanzu ma aiki yake ko yace ma wallahi in baka yi kazan da nace maka nan ba to ka gama biyayyar za ka yi ko kin biyayyar za ka yi me yasa baka ce ka ji mu takafiri wai ni a ba abin kowa sai Allah me yasa baka gaya masa haka ba saboda wannan dabibun zahirun ne likita ne na fili shi bin sa a wurin ka ka san ba shakka bala'i zai zo in baka yi biyayya ba amma likitan baɗinin ka ba likitan koye shin ya faɗa ne ga damuwa sai kana ganin a ka duba san girma ka duba kaza kaza kaza amma likitan zahiri in ya ce maka dole ka bi wannan ka'ida hau ya ɗebi magunguna wannan ya ce uku zangwala zangwala da ƙyar za ka haɗiye wannan shida wannan biyar ba ka ce kayan shin yawa kala-kala ya ce in ka so ka sha in ka ƙi na ka ƙi bin umarni na ohanka yaya sai ka kuma shi nashin nan na zahiri ne amma na zahirin ma akwai na baɗini iya ka zuba su ne amma in ka shiga ilimi to sai ka zo kuma in kana son ka san yadda maganin nan yake aiki sai ka zo kuma wajen likitocin baɗini sai su gaya maka ai inayar Allah ita take wannan aiki tambaya daya na taɓa yi ma likita haka kuma likitan shi da kansa muka yi istifaki ne sai ya fahimci da ilimin da malamai suke masana Allah da ilimin su duk tafiya ɗaya likitan ne yasa kan zo ce maka kaina na ciwo wannan zo ce maka kafa na ne da akwai na yi rauni wannan zo ce maka ciki na wannan bayana wannan hannuna da nan duka in ka ba mu sai ka ɗabi magani sai ka ce mu sha ƙwaya kaza to maganin nan da na sha yaya ake yi maganin wannan ya tafi ya je yi maganin ciwo a sama a kai wannan ya sauka ya yi maganin ciwo a ƙasa wa yake ba shi darafin kowanne ya doki wajen da misali ga karaya ko kuma ga jambo kayan kayan kafa ta yanka ga ciwon kai ko ga rarraki ko ga kuraje sun fito a hannu sai ce to ka sha kaga wannan na kuraje ne ka sha kaga wannan shine maganin jambon ka na yatsan nan da kai rauni kaga wannan shine maganin ciwon kanka amma duk sai a ce ka sha ya cikin ciki wa zai je ce musu ga yadda za su dosa wa zai gaya wa na kafa ya tafi wajen kafa ya aiki na kai subhanallah to wannan aiki sai wanda ya san Allah shi ya san yadda waɗannan abubuwa Allah yake wanda asu gaji kuma cikin cikin ka ta amma kowa ya kama hanya ya tafi layi amma shi ma likita kansa shi dai ya ce ma ka sha saboda ya san ga inda suke amfani amma ba zai iya nuna maka dalilin da wannan yakan tafi can sai dai in ya samu masana wani masanin baɗini kuma suka masa bayani shi ma ya fito ya haɗa ilimi biyu kenan ga nashi na likitanci ga kuma wannan ilimi saboda haka likitoci duka likitoci ne mai maganin baɗini ma likita ne shi ma mai wannan magani na zahiri shi ma likita ne yasa a nan ƙasan babu irin wannan likitocin da yawa amma akwai su a wasu abin mamaki sai ka samu a ƙasashen turai akwai amma su kuma ba karkashin addini bane amma addini ne ya fito da ilimin ya tsara shi su kuma suka dauke shi suka biya bukatun duniyar su da zaka je turai wanda yake har kasashen larabawa akwai zaka ga wani mutum yana da office da takaddu na prescription babu kwayoyin magani ko kadan a gurinsa ba asibiti yake irin wannan asibiti namu ana ce musu psychological uh, doctor psychological doctor ana consulting din su yadda ake zuwa asibiti haka ake su turai suna yi kasar larabawa suna yi da kai da matanka ba ku shiri kullum fada ba ku zaman lafiya sai ku ce mu je wajen doctor ba kuma zai ce muku ku sha wannan da safe ku sha wannan a'a sunansa psychological doctor shi za ka daina ka faɗi damuwanka to kai me yasa me yasa ne ka yaya me yake faruwa kaza kaza ka yi bayani sai ya rubuta sirrin ke kuma fa kaza kaza yaya rayuwarki me kika yi kaza me ne sai ya rubuta da ya rubuta sai ya ce to bari ya rubuta muku magani sai ya rubuta kaza kaza prevention ya ga ma irin prevention abubuwan da ya prevention ɗinka kai daga yi sai ya baka ta ma rubuta mata probation ɗinta da ba ta ce mata kar mijinta ya gana ta kar ma kai ma kar ka gana ta sikirar ne kowa ya je ya bi wannan ƙa'idodin sai ku je kowa ya ci gaba da zamansa kowa yana aiki da abun nan ƙarshe ko kafin ku dawo a ga kun shirya saboda irin medicine din da ya baka irin direction din da ya baka da wanda ya baka sai ku dawo rana kaza ko ku dawo daban-daban ko ku dawo gaba daya ka dawo ya ce to yaya me yake faruwa ta a a yanzu mun kai muna sai ta kaza ne kaza kaza inda wani karin prescription ya ba su wa'annan su ne asalin malamai ma a ulama'ul qulub masu gyaran zuciya to tarbiyyar malaman sufanci ya ya tattaru ne karkashin wannan gyara da manzon Allah ya zo da zuciya ko ka san me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan kai kai kai ruku'i a jikin yi a jikin duburanka kar ka yanke sallar sai shi dan kai ƙarya kan baka ji wari ba ko kuma baka ji sauti ba ai wani irin waɗannan in aka rinka ware ma a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk layin sufanci ne psychological medicine in ba haka aka yi ba za ka rabu da wannan ciwon naka na fita daga mazallaci da gudu ka je ka sake alwala ka dawo an gama Allah ka rinka yi kenan saboda haka ulama ul qulubi haka suke kuma shehu su ne shugabanni akan wannan tafiya na'am wa qad alima al aqtabu kutubai gaba wa qad alima al aqwamu mutanen mu yana nufin a tsawamu mutanen da masana ne amma ba na tafiyarsa ba ko ba ku san komai ba ko ba ku san ina da wannan mukamin ba to kun san dai anni kadimu karkace mun komai karkace mun kudubi karkace mun komai amma dai ka san ni ne hidimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk hidimomi na ta kare ne akan manzon Allah ka san wannan wasu lahabibin layi idan haka ne idan ka yadda ni mai hidiman manzan Allah ne ni dan fadan manzan Allah ne ko idan ka yadda ni mai hidima ne a fadan manzan Allah kamar yadda in ka yadda sarkin kofa da sarkin fada su ne masu hidima a fadan mai martaba haka ne to ashe idan za ka je wajen mai martaba gurin wa za ka je ya gurin fadawansa ko kuma za ka zo ne kawai ka wuce kofa kawai ka je ka fada wajen mai martaba ba amma iso ba duka za ka yi ko ka san shi ko ko ya san ka bai maka izo ya ce kai waye ce ka shigo ko ba ka ba kai waye ya ce wannan ya shigo yaushe ba zo an gaya masa kace za ka shigo ba ko ba haka ba to idan baka gane wancan layin ba yau ya ce to ka gane ta wannan layin ko a kawamu ku sani masoya na dai sun sani mabiya na sun sani amma mu ko a kawamu kun san dai ni kadimu ne eh to idan kun san ni kadimu ne wa wasul habibillahi saduwa da masoyin Allah kuwa yulfa ana samun ana samun sani bi wasliya ta hanyar saduwa da to ai ba shehu bane kawai sayyidina ali ma manzo Allah yace ana madinatul ilmi ni ne kofar ilmi wa aliyu babuha aliyu ne kofa ni ne birnin ilimi aliyu ne kofa man arada ilma falyatil baba duk mai neman ilimi ya je wata kofa ko shi kuma isansa a fadar Allah shi shehu yana magana isansa a fadar waye ha inda ji sosai yawa shi shehu yana magana isansa a fadar manzon Allah ne shi kuma manzon Allah yana magana isansa a fadar Allah sai ya ce ana alƙasimu wallahu motsi ni ne mai rabawa Allah ke bayarwa sai ya shiro a nan kawai abu ana alƙasimu wallahu mutum ni ke rabawa Allah ke bayarwa to wajen wa za ka je wajen mai bayarwa ko wajen mai rabo a yanzu nan a ɗauko buhu a cika shi da dola ɗari ɗari a ce kowa ya zauna a masallaci ɗan gwace ya bugo waya ya ce duk wanda suke masallacin nan su tsaya su zo su zo su zo zan ba su kowa zan ba shi dala dubu ɗaya ɗaya sai ya turo alhaji kamar misali ya turo alhaji Ahmadu Lauci da buhun na kuɗin ko yana shigowa masallacin nan a ce to ai da alhaji Ahmadu ya zo daga wurin da Allah dan gote ne ya kira mu ni na tafi wurin dan gote ku jira alhaji Ahmadu ka tafi alhaji Ahmadu yana rike da buhu na dollars yanzu dukkan masallacin nan kai ka tafi wajen dan gote neman ya ce ka zo ka karbe dala dubu ko ka je ji alhaji Ahmad ya gama raba dala dubu dubu a nan su kare ya tafi abunsa sai ka isa wajen dan wace a ce ya sauka a zaranda sai ce kai daga wani masallaci kake daga masallacin mun tona ba na aika alhaji Ahmad ya kuma ko sai an na ga shi na ga kai ne za ka ce to ka fita ka bani ni na san daga wani masallaci kake ba alhaji Ahmad ne ka je masallaci na riga na tura kaga matsayin da mai rabawa da mai bayarwa kenan kar ka yi gardama ka ce wanda aka ce zo ya raba kai ba ruwanka da shi zaka je wajen mai bayarwa in ka je ba abin da zaka samu saboda ka yi gardama wakilin sa an gane ban faɗi wannan zance nawa ba ina cikin shaɗu wato na fita daga cikin hayyacina na faɗa ba ina cikin hayyacina na faɗa ba kuma dan jin kai bane na faɗa wa ma masani sukuru ba na cikin maye yugayi ba akaliya wanda ya fakar da hankali na a cikin nutsuwa na da hankali na nake wannan magana na walam yadda yawma marra ani wa qatiya wa inna qutudi rubutuna sa'adatun arziki ne lil anani ga tahalikai to walam yadda yawman man ra'ani wanda ya ganni wakati ya ga rubutu na lam yadda ba zai tsiya su ba to anan ake samun wani yayi ma wani tintinkau wanda baya da natsuwa ya ji shehu ya ce rubutunsa sa'ada ne sai je nemi ina rubutun shehu da ya rubuta da hannunsa ya karba yana kallo yana ganin zai samu sa'ada ko kuma wanda ya ga shehu ya ce shi ai ya ga shehu da idanunsa don haka ya samu sa'ada ko ya ga hoton shehu ya samu sa'ada wayannan hamajiyawa kenan wanda ban san me shehu yake nufi amma wanda suka san abin da shehu yake nufi ka je ka karanta rubuce-rubucensa wasiƙoƙinsa hudubobinsa baitocinsa to za ka samu sa'ada kana karantawa za ka samu magani daga jahilci za ka samu magani daga duk abin da ya dame ka don akwai ilimi cike a ciki sai ka faɗo ganinsa kuma gani na ma'ana ne yawwa wanda ya ganki ya yarda shi jagora ne a gurinsa abin da duk ya faɗa zai yi biyayya gare shi to wannan shine wanda ya azurta amma kawai ka ci gaba da aikata abin da ka ga dama ka ce wai kai ai ka ga rubutu shehu ko ka ga shehu wannan kana bata lokacinka ne ka halaka Abu Jahal ya ga annabi bai masa amfani ba ko ba haka ba wasu sun dauki littafi Qur'ani wasu sun dauki at-Taura sun rike wasu sun dauki Injila sun rike ba rubutun shehu ba Allah ya ce ne ne kamisul himari yamilu asfara wannan kaman jakuna ne suke ɗiban takardu ba abin da takardu zai amfana da haka ma'anan amfanin ka da kuɗuɗi na shehu ka gansu ka san su ka yi amfani da su ma'anan ka da ganin shehu ka gan shi a matsayin jagora a gare ka ka yadda da abin da ya gaya maka ka yi aiki ne shine ma'anan sa'ada ne to sai ya zamanto mutane biyu sun samu matsala masoya da ba su san abin da ake nufi ba da makiya kuma wanda suke hassada suke girman kai wa abin da malami ya gaya mu na'am
ولا أبلغ المرسلين والبنانين فالأسماء والبنانية تنوروا حتى تعين فإنما جلال رسول الله أيام فيها ما أردوا مني إليه محبة وطوعا تذكروا من الجنة ولذكر هذا السيوف ومرت من حبيب يا حبيب بالسوء تسليا وأزلي وأزل الحديد وليتني أجاور في حالتي تمنيا عليه صلاة الله ثم سلامه تساوي صلاة الذاكرين قبيلا عليه وعلى الكرام وسهله ومن تركنا للمحبة كميا na'am ومن wa ma kunta hada abinda duk na gaya muku nan ban faɗe shi au ai na fassara wannan ko ko ba shi bane wa ma kunta hada duna izinin yawa eh wa ma kunta hada wannan abu da na gaya muku fa ban faɗe shi duna izinin ba tare da izini ba na faɗe shi ne bisa ga sani cewa haka Allah subhanahu wata'ala ya umurni da a yi biyayya ga waɗanda suka zamanto khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna ni la asmu sirran wallahi ne ina koyi wani asiri la yubahu li ghayriya wanda bai halata ga wani na ya san shi ba sai ni na san kaya na waza wannan martaba kulluhu dukkan sa na same shi ne min hubbi sayyidil mursalin don son shugabannin manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatin Allah ya tabbata gare shi waltuli sha'aniya Allah ka ɗaukaka sha'anina tanawwartuhu na na ga hasken manzon Allah hatta ta kayyartu har na mauta innama iyaka jalalu rasulillahi girman manzon Allah hayyara fikiriya iya kimauta tunanina ibadatuhu minni ko minhu ilayhi to ana rubuta minni ilayhi ne ko minhu ifadatuhu wato kwaranyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake kwararo shi na sirrin sa minhu da gare shi ne ilaihi zuwa gare shi wato da mai kaya da kaya duk mallakan mai kaya ne ko ba haka bane da mu din da komai da komai duk mallakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu da komai da komai da manzon Allah kuma duk mallakan Allah ne subhanahu wataala saboda haka kayanka ne na gida zuwa ga gida idan ka ɗauki kyauta ka ba wa ɗanka ka ba wa kanka kyauta ne ko ba haka ba ne shi ma ɗanka ya ɗauki kyauta ya ba ka ya ba wa kansa kyauta ne don alherin abin da ya bayar kansa zai dawo haka ne to haka ne bin muka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da narkewar mu cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama narkewar mu ne cikin Allah subhanahu wataala komai ya koma ne daga Allah zuwa ga Allah yake komawa Na'am. Wasu bahana tsaranta ya tabbata ga rabbin Ubangiji, dakka ruhi wanda ya niƙe ruhi na ya zama babu shi tajalliyan don tajallin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Da ya shafe ni idan an yi maganar manzon Allah ba ni, ni kan babu ni. In ana maganar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ba kowa. Idan ana maganar Allah ma ba kowa. in ana maganar manzon Allah ba a maganar manzon Allah idan ana maganar manzon Allah ba a maganar kowa yasa zaka ji cewa a wani wuri ma yana cewa yaban yaban yaban wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya ne ko menene me yake cewa baitin nan wa mainu wa kullu fihi kullu madai fihi tajamma'a kamar rasulullahi menene wa madhursu wal hadin amayat wa a wani wuri ko wal fisq yace yaban wani manzo Allah ma makantan zuci ne fasikanci in ji shehu ka yabi wani ma ba manzon Allah ba makantar zuci ne fatin ɗanci ne to amma shehu ya yabi ya yabi wani manzon Allah to me yake ne ya yabi shehu tijjani ya yabi wasu daban-daban ya ce ma madhu madhu madhu siwal ma'ahil amayat wal jinqa ya ce kuma yaban gairu rasulullahi menene menene ba ba shi nake nake nema ba wanda muka faɗa ɗazu hukunin madaji da jama'a duk wani yabo ka daina yabon wani manzon Allah ta yabon yabo duk yana cikin manzon Allah ne ka daina yabon wani manzon Allah ga kuma inda yace madusi wal mahil amayatu wal fisqu yabon wani ba manzon Allah ba makantar zuci ne fasikanci to kuma shi ya yabi kai tijani ya yabi ma akwai baituka da ya yabi wasu bayan Allah zabaku khalifofin kai tijani radiyallahu anhu ko yaya kuma ya ce yabon wani ai tunda ana maganan manzon Allah to ba a magana shehu tijjani kuma abinda shehu yake gaya magajiyar ba a maganar kalifofin shehu tijjani ana maganar manzon Allah to misali ai kowane ladabi kowace halara da irin ladabinta yau a ce ga mu a fadan manzon Allah muna fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadan manzon Allah nan ga su sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Ali sahabbai manya manya ga su Shehu Tijani waliyan Allah ga su Shehu Ibrahim kana shigowa fadan manzon Allah daga Shehu Ibrahim kawai sai ka kama kwarara masa yabo eh sunan wannan amaya sunan wannan kitse ta yi makanta ta yi fasikanci a halarar manzon Allah ka zo kana yabon wani ko kana yabon shehu to ai yabon shehu ma a halarar shehu tijjani ma ai shehu tijjani ya kamata ka yi ba kawai yabon shehu tijjani a halarar manzon Allah ba ai ka yi mummunan kuskure ai manzon Allah kawai ya kamata ka yi ba wannan shine ladabi wanda ya kamata ƴan uwa su koya ladabin da ake yi wa halarori kowace halara da irin ladabin da ake musu lokacin da kake fadar manzon Allah to ba a kallon kowa kuma shi manzon Allah kawai kowa ya shigo ma ba a masa ai ko a duniya haka muke yi yanzu a ce shugaban kasa ya zo Bauchi mai martaba ya zo Bauchi gwamnan Bauchi a gwamna ma ya zo Bauchi yana gurin sai ka zo ga shugaban kasa yana zaune a kan kujera ka zo ka fara maganar yabon gwamna ka yi biyayya ka yi ladabi wa shugaban kasa to haka ne ka masalin duniya ka masalin akira to lokacin da kewa yake wannan magana yana maka magana ne a halarar manzan Allah yake don haka baya ganin kowa mai wata ce masa to ina shehun ka babu aiki yanzu a halarar manzan Allah yake idan ana maganar hararar Allah to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kansa yakan koma ne ya zama mai ladabi saboda ha kowa ma yazo hararar Allah kawai zai fara zai fada dan haka in ka zo sallah gabaki ɗaya zaka ga babu halarar manzon Allah sai ka kare ta ko ba haka ba ne sallah kwata-kwata ba halarar manzon Allah halarar Allah ce zalla la sharika lahu da haka Allahu akbar ne ba Muhammadu shi ma a jamalu ba ko haka bane saboda Allahu akbar ne alhamdulillah ne kawai babu liwani rabbil alamin in kai ruku'i subhana rabbiya ne kawai ala ala in kai sujada subhana subhana rabbiyal azim kadai ne ruku'i sujada subhana rabbiyal ala ne kadai har ka gama in ka zo ƙarshe ka zauna a tahiyatu lillahi ne kawai azzakiyatu lillahi a kai ba ta salawatu lillahi sai ka gama tukun na sannan ka ce Allahumma salli sai ka zo halarar manzon Allah saboda ladabi wa halarar Allah saboda haka haka ake rayuwa haka ake tafiyar da sha'anin bayan Allah in ana maganan Allah ba a maganan kowa in ana maganan manzon Allah ba a maganan kowa to haka kuma saukowa mukamai kowa daidai mukaminsa na'am yace to ni ma sai da yace yace tsarki ya tabbata ga ubangiji da ya ɗaukaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarki ya tabbata gare shi da ya nike raina ya zama babu ya zama gari ya zama kura da baki ɗaya tun da manzon Allah ake magana babu ni babu maganar shehu ba maganar kowa tajalliya to a tajalliya walamma tajalla rabbuhu lil jabali kalabu dan ka abinda shehu yake faɗa ke na'am wa min sirri hada dan sirrin wannan tajalli na manzon Allah mitu sai zama ba ni na mutu babu ni babu saurana shauƙan dan bege ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa magarama da bege gare shi ba yaban manzon Allah ba ai kai karka yaban manzon Allah ka je in ku je ba ku yaban manzon Allah ka yi yaban binta da Zainabu da Hindu kuma haka ba kuma ka yi fana'i a cikin Hindu abokin ta ma ya baka ce ah Zainabu ai ho ai kai ne saboda ne ne Hindu ta kenye ka ta shafe ka ko Laila ko ba haka bane shine shehu ma yake faɗa maka ku kuna ta damuwa da yabo na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kullu walailahu kowa na da lailansa kowa na da abin yabonsa ni dai manzon Allah shine abin yabona ni ba na ganin komai kai ne kake da laila wannan yana in kana son ka samu wanda ya yi fana'i a cikin abu ka samu me ka samu dan kasuwa mai son kuɗi kaman ya mutu kawai in ba kuɗi ba ne baya ganinsa da daraja ya yi fana'i a cikin kuɗi zai ya samu har zai halaka har tsafi ma zai yi don kuɗi ka samu ɗan siyasa da yake so ya zama gwamna ko shi so ya zama shugaban ƙasa gabaki ɗaya shi baya ganin komai don abin da za a gaya masa in ba maganan fa shugaban shugabancin ƙasa ba ne to shi ba manzancan banza ka kawo masa haka ne haka kowa yake da irin abin da Allah ya karkatar da zuciyarsa gare shi mu kuma shehun mu da mu mu dukan mu kuma mu ba ma ganin komai ana maganar manzon Allah yasa yake ya mutu ma'anan mutuwa shine ba kai ba alamunka eh ba akwai wani majanunu laila wai mahaukacin laila shi mawaki ne ya so laila kaman ya mutu to shikenan sai ya zamanto in ya ga kare ma sai ya kama shi ya tawankewa yana tawanke kare yana wanka wa kare kai me faru wallahi shi wannan kare ran da na je gidan su laila na gan shi a gidan an gane wai in ya zo ya ga bangon gidaje sai ya rinka bin bangon gidaje yana rungume bangon gidaje mutane sai kai mahaukaci ya ce Allah sarki kaga mahaukata wai kuma ni ne mahaukaci a gurin shi wannan bangon na taba ganin laila ta shafa shi ne ta ji to haka kowa da irin lailan shi ne kawai yace to kullu wa lailan kowa da lailan ni kuma laila na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na'am na mutu dan shauk da bagaram bege uzizit ya ga ina ƙara bege hina zittu da dalliya lokacin duk da na dada kusanta da manzo Allah sai ƙara begen sa domin li bi wasilin lil habibi wa zai mun lamuni ya sada muni da wannan masoyi nawa walaysa ni ujawiruhu fi halatai ina ma a ce ina makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan halayensa biyu da halinsa na zaman duniya da halinsa na zaman lahira da halinsa na zuhurinsa da halinsa na kafa'insa tamanniyan don bege na gare alaihi salatun lahi salatin Allah tabbata gare su mu salamu da amincinsa wannan salati su sawi salatin zakiri da kuma iya duk ta mamaye ta kai adadin salatin duk wanda ya wani zikiri ya yi salati kafin ni to salatin Allah yake gwargwadon yawan wayannan salatai alaihi ma al'ali kirami wa sabi talata ya tabbata gare shi da danginsa masu karimci da sabansa wa man salaku na hajjal muhabbati sabi shehu amana rikon amana da ya yi wannan salatin da sahabbansa sai ya ce to ai shi ma ga da ya yi wasu ne suka yi yaji bakat qabli وهيج للبكاء بكاها وقلت الفضل للمتقدم قلت فضل للمتقدم shehu ya ce duk wanda ya yi shigo ta farkin bege na yaba manzo Allah kafin shi su imamul busiri su alfazazi su wane ne suka shehu bai ce sun yi aikin manza shi ne kaɗai mai yabon annabi ba kamar yadda wasu ke ganin ayan ba yabon shehu ba in ba diwa ne shehu ba duk sauran to shehu shi ma bai faɗa su ba yace kai salatin Allah da yayi wa annabi yayi wa sahabbai wa Allah ya sa waɗanda suka shiga wannan tafarki suka yi kasidu na yaban manzon Allah kafin shi ya zo duniya su ma Allah ya sa su cikin wannan salati اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر راجل الناس وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله القدر والقدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Thank you.